الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo wannan rana mai albarka ranar juma'a 21 ga watan safar shekara ta 1400 da arba'in da bakwai bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan takwas wato shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya ba don komai ba sai don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a duk mako a wannan masallaci mai albarka masallacin cikin kan na jandarmeri wato a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar kuma wannan shi ne darasinmu na 36 a cikin suratul bakara kuma wannan shi ne na 34 darasi na 34 muna nan a cikin suratul bakara a wancan sati idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta da hamsin da ɗaya yau za mu dawo kanta farkon ita ayata afuwan ta ɗari da hamsin da ɗaya ɗaya yau za mu tashi farkonta saboda muna cikin bayanai lokaci ya yi muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta ya sa mu karanta daidai ya ba mu ikon aiki da shi akar wa kallon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kama arsalna fi kuma rasulullah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون نعم الله سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا wannan malamai suka ce yana da alaƙa da can aya da muka karanta ta ƙarshe da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatran li'alla yakuna lin-nasi 'alaykum hujjatun illa alladhina zalamu minkum Allah ya ce fala takhshawhum wakhshawni wa li utimma ni'mati 'alaykum to wannan kama arsalna fikum rasula tana da alaka wali utim tana da alaka da wali utimma ni'mati alaykum kanan kamar yadda na cika muku ni'imata a gare ku to kama arsalna fikum rasula kamar haka ne na turo muku manzo kun gane ko kaga dama yana daga cikin cikan ni'ima ta Allah subhanahu wataala akan bayu turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za mu zo mu bayani a cikin tafsir ibn kathir abin da ya kawo a ƙarƙashin wannan aya ko da a takaice ne to kun ga yana daga cikin cikan ni'imar Allah subhanahu wata'ala turo manzo sallallahu alaihi wasallam fikum wato a cikin ku al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka rayu tare da shi da kuma waɗanda za su zo nan gaba Allah subhanahu wata'ala ya ce rasulan minkum kuma manzo daga cikinku, fikun a cikinku, kenan ba wanda kuke tare da shi sannan minkum daga gare ku wato ɗan yankinku mutum wato shi ma mutum ne ba mala'ika a turon don ku iya rayuwa tare da shi in gane ko wato mutum ne a halitta in gane ko sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya ƙara ku wajen ɗabi'a da matsayi da daraja ta Allah subhanahu wa ta'ala in gane ko to shine Allah subhanahu wa ta'ala ce minku kenan a cikin ku wanda yake irin ku in gane ko wato yaran ku daya kalar ku guda irin maganar da kuke yi ya wato irin ta yake yi ga duka dan ku samu me ku tsorata in an aiko mala'ika mutane ba za su iya rayuwa da mala'ika ba za ta iya dinga ba su tsoro ko ba haka ba ba sifa bace ba irin tasu ta mutane to shi yasa wannan ma ni'ima ce minkum daga cikin ku irin ku kenan wato kamar yadda kuke mutane haka shi ma manzon da aka turo muku ya kasance mutum wanda kuke iya kurayu da shi ku saba da shi ku saurare shi ya saurare ku kun gane ko shine Allah subhanahu wataala ya ce yatlu alayhi yana karantawa yatlu alaykum yana karantawa a gare ku ayatuna ayoyin alqur'ani ina annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta masahabbai ayoyin alqur'ani shi yake koyar da su kamar yadda in jibril ya koyar da shi shi kuma sai ya koya wa al'ummarsa in gane ko kamar yadda aya ta nuna la tuharrik bihi lisanaka lita'zala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana in gani malaika jibril ke kawo manzo Allah sako manzo Allah ya koya wajen malaika jibril mafi girman mala'iku a wajen daraja ko ba haka ba rasulun amin kun gane ko amintacce aminin wahayi in ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi na alqur'ani manzo Allah sai ya kiyaye su ya haddada mu shi annabi sallallahu alaihi wasallam haddace su yana cikin wato kirjin sa kamar yadda Allah ya yi alƙawar cewa inna alaina jam'a wa qur'ana mu za mu hada maka mu taskance maka shi a cikin kirjinka ka kasance kana karanta shi annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya bukatar ya rubuta alqur'ani shi yasa wayanda suka rubuta wahayi sahabbai ne kun gane ko annabi yana karanta su da ike Allah bai ba su ikon su haddace ba kai tsaye sai su rubuta don su haddace annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta musu daga cikin kuttabul wahyi suna nan rubutu kun gane ko muawiya yana cikin kuttabul wahyi kun gane ko to da sauransu in annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce yatsulu alaikum ayatuna yana karanta muku ayoyi kaga ya karanta musu shi qira'atan ko ba haka ba kuma Allah ya umarnin Qur'anin nan wato ga yadda za a karanta shi warattilil Qur'an tartila ka raira shi raira ku karanta shi daki daki babu karatu na gudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka ce idan yana karanta alqur'ani kai ka ce kai tafsirin ayoyin da yake karanta wato qira'ar saboda ta sa akwai tadabbur a ciki a nitse sallallahu alaihi wasallam zai karanta shi to kaga shi yasa ake son mutum ya karanta alqur'ani wato an kai ya dinga karatu irin shi yasa bai halatta ba ma mutum ya sauke alqur'ani kasa da wata guda kun gane ko yawa alal aqallu kullun ka karanta his duk da malaman sun saukaka in dai kana so ka karanta shi bit tadabbur suka ce ka karanta shi a kasa da wata don kullum izifi kun gane ko jami'a al'ur'an juzi 30 ne ko hizbi 60 juzi 30 idan aka ce juzi shi ne hizbi yanzu amma ba ku jana cewa juzo amma ba to haka al'ur'an shi yasa inda kana so ka karanta shi duk ta dabbur kamar yadda manzana sallallahu alaihi wasallam ya nuna kada ya kai karanta shi a ƙasa da kwana 30 ku dauki akwai wani littafi na imamun nawawi Allah ya masa rahama mai suna attubiyan fi adabi hamalatul qur'an kenan littafi ne wanda yake karantar da kai dokoki da kuma yadda sahabbai da magabata na kwarai suka yi mu'amala da alqur'ani kun gane ko kowa za a kawo maka ruwaya da yadda yake mu'amala da qur'ani wajen karanta shi da kulawa da bashi muhimmanci wato dai ana son a karanta alqur'ani kuma karatu mai kyau idan ba kawai yadda bakinka zai iya faɗa ba ka ce kai bakinka haka zai iya a bakinka tankwara shi zake ka karanta shi Qur'ani da Larabci Qur'anan Arabiyyan wanda suke ganin cewa Qur'ani kawai zaka karanta shi da yadda zaka iya ba haka bane ba Allah ne ya ce a karanta shi yadda ya saukar da shi Qur'anin da yaran Larabci aka saukar da shi ba da yaran kowa aka saukar da shi ba sai da yaran Larabci yanan ba bai dace ba ka karatun Al-Qur'ani wani nau'i na rashin na ajamiyanci yana shiga gane ko ka iya makharujul huruf kowane harafi a larabci yana da mafitarsa kamar nau'in mutane haka kalmomin larabci su wani mutumin kosashe ne ko kato ne wani mutumin siriri ne wani mutumin dogo ne wani gajere ne ko ba haka ba to haka harfa na larabci su dole sai ka koye su gane ko saboda larabci yana da hatsari harafi idan ka canza ma'anar harafi yana ha yana ha ka ce ha a wani lokacin sai kai sabo kalma ce wacce an fassara maka sai ta kai ga kafirci yanzu da yawa wani za su karanta fata sai ce alhamdu wallahi alhamdu kuskure in ka san ma'anar alhamdu ka karanta ta a nan to za ka iya fita musulunci alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu hal alhamdu godiya da yabo ko ba haka ba alhamdu kuma rushewa tabbasara ka gani godiya da yabo ta tabbata ga Allah wancan kuma alhamdu me take nufi rushewa rushewa ya tabbata ga a gani sai an yi hata makharijul huruf dole a iya su da iya faɗa ha ka bambance ta da ha ha babba ka bambance tsakanin sa da sa da sa kenan tsakanin sadun da sa'un ko ba haka ba da kuma sinu to amma mu duka guda ɗayan muke ɗauka sinun ɗin da muke ɗauka duka mu ba su mu buga ko ba haka ba mutum ya zo summan lazina a summa sa'un sa'un siraba sadun ne to dole sai ka koyi huruf ɗin na alfabet ɗin nan na larabci yana da matukar amfani ka san mafitarsu ka san ma'amulinsu ballantana kuma canza wasani canza harafi ma wajen fitar shi in baka faɗa daidai ba canza ma'ana daga mai kyau zuwa mummuna ina da kuma canza wasani to ya kamata mu hattara mu nemi kan kuma ba a girma da koyon alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara nawa aka tuho shi eh 40 a lokacin da aka fara masa wahayi a lokacin ya fara koya yana aiki kaga wannan duk da a nuna maka cewa ba a girma da tunani min al-mahdi ila al-lahadi daga zanin goyo har zuwa dukkan ba a daina neman ilimi in gane kuma ba a tsufa wanda ya makara shine wanda bai fara ba wanda ya makara shine wanda bai fara ba amma wanda ya fara ba makararre sunan shi wallahi in dai kana da niyya ji cewa kai ka daɗe ko ka ka samu shekaru da a ko kana ɗan shekara 60 za ka iya fara in ka mutu ka je gaban Allah kana da uzuri wanda bai da uzuri shine wanda ya je gaban Allah baya da lokaci koyan addininsa wanda ya je wanda bai da uzuri a gurin Allah shine wanda ya mutu bai da lokacin a rayuwarsa bai da lokacin da zai je ya koyi karatun addini ya san Allah ya bauta ta Allah amma in ka mutu akan halin neman ilimi to in ka je gaban Allah ya ba kai kaza daidai ba ko ba kai kaza ba Allah zai ma uzuri ba ka zo gurin bane ko ba haka bane ba amma ba ka zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'azara Allahu ila mri'in Allah ya yanke uzuri ga wani mutum, akhara ajalahu wanda ya jinkirta masa ajalinsa, hatta balaga wu 60 sana, har ya kai tsawon shekara 60. Allah ya yanke uzuri ga shi. Dai da uzuri a gurin Allah. Dai dai dai da shekara 60 a rayuwarka baka iya karatun Qur'ani ba, baka iya Fatiha ba wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Babu sallah ga wanda bai karanta uwar littafi ba. Fatiha kenan. kowa ka je ka zaga limamai da har da limamai wanda ba su iya karatun fatiha maliki yawmi dini gairul magbubi alaihim warar rali da duk gashi nan wani irin karatu ko siratan lazina siratan lazina wajen ƙwa ka ba da ta ƙwa'un in ka ce a uzu billahi mina shaitanin rajin wallahi ka kori wani ba shaitan ka kora wata ilma kiran shaitan ka ya zo ya kama ya ya halaka ka shaitan ƙwa'un ƙwa ba ta ba shaitanin rajin sai mun kula da huruful makarijin huruf inda na gane cewa makarijin huruf yana da matukar cewa in baka iya shi ba da akwai matsala a cikin ibadanka wallahi ni ya faru a kai ina jami'a kafin ma in shiga jami'a ne na je libya muna tare da malaminmu da yake koyar da mu sai nake magana da shi cewa gadan na ce gadan na ce gadan ina so in ce mai gobe za mu haɗu gobe za mu yi wani abu da shi sai na ce gadan wallahi bai gane ba na ce gadan ya ce ya ce gadan insha Allah sanaltar ya ce maza sai na ce gadan ga ga ba ga ba ba su da ga laraba ba su da ga tamu ga sai ga gainu a nan take ga sai na ce gadan insha Allah sanaltar wallahi ina cewa radar ya fahimta kuma kaga dai wannan wani darasi ne ni akai na ya faru na ce gadan gadan bai gane ba sai da na ce radar kenan larabcin dole a koyo shi a moka a baki yadda kake faransai din nan ba da yaren ka iya shi ko ka yi kokari ka moka da ka iya yaren larabci don ka koyi addini saboda yaren addini ne shi ko ba haka ba a faransanci ba akwai wata kalma ma za a faɗe ta sai an kako majina ba ko ba haka bane ba to ayi kokari addini a iya yaran larabci dan ka tsira da imaninka ka tsira da addininka dan ka iya bautata wa Allah da kyau wallahi makharijul huruf yana da kyau kuma wallahi kakka cewa yana da wahala waye waye sa kai ne akwai wani malamin Sheikh Abdul Malik yana yawan faɗa yace wai kowane harafi a sa masa miliyan guda wai kowa sai ya iya yace babu ko su na harami ba zai kai mutum iya faɗan harafi ba to ai aljanna ta fi miliyan guda ko ba haka ba eh aljanna fa ayi kokari dan Allah ya uwa akwai makharijul huruf dan ayi karatun alqur'ani Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah subhanahu wataala ya ce yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyi tilawa kenan kun gane ko ya karanta musu sahabbai sun koyi karatun alqur'ani gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda malamai suke bayani Qur'anin na akwai kira'a kira'a ta kai guda goma tabbatattu daga bakin manzon Allah duk wacce aka karanta da ita in dai ka koye ta tayi mutawatira ce ya halatta ayi sallah da ita ya halatta a bautata ma Allah da ita akwai sauran da ake ce musu ruwaya shadda kuma su kuma malamai suka ce bai halatta ka karanta su a cikin sallah ba sai dai kai tafsirin alqur'ani da su kun gane ko ya halatta wajen yin fassara alkurani ka yi amfani da su amma bai halatta ka karanta su a cikin wato sallah ba mun gane ko hatta hadisul qudsi wanda manzo Allah zai ce ar-rabbi wato daga ubangiji na kun gane ko yace Allah ya ce annabi ya kawo ma'anar da bakin sa sallallahu alaihi wasallam ba a karanta shi a cikin sallah kun gane ko sai dai ayi aiki da shi a samu lada kun gane ko qur'ani wannan mai kira'o'i guda goma tabbatattu daga banza Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake ya ta'abbadu ko ya ta'abbadu bi tilawati walakin hadithun nabi sallallahu alaihi wasallam la ya ta'abbad ko la ya ta'abbad bi tilawati idan ba a yin bauta da karanta shi gane ko to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wa yuzakihim wa yuzakikum haka nan Allah subhanahu ta'ala ya aiko kamar yadda ya yi ni'ima a kanku haka ya ni'ima ya turo manzo sallallahu alaihi wasallama yana karantar da ku wato ayoyinsa yana yana karantar da ku ayoyin mun ji Allah wa yuzakkikum kuma yana tsarkake ku yana tsarkake ku daga datti na shirka kamar yadda muka yi bayani mun gane ko yana kuma kawo muku abin da yake mai kyau don ku aikata ku tsarkaka ku samu daraja da falala a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun wa yuzakkikum afwan yana tsarkake ku ko wato wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma wa yu'allimukum alkitab kuma yana tsarar da ku yana wato ilmantar da ku yana karantar da ku alkitaba alqur'ani kun ga a can shi yasa na tsaya na rakkaza muku akan tilawar karatun ake da kyansa karatun tartil din na qur'ani ka karanta shi shine wancan yatlu alaikum ayatu shi yake nufi to nan da yace wa yuallimukumul kitaba nan kuma ma'anar ma'anar da ya kunsa littafin Allah kun gane ko manzo Allah shi yake karantar da sahabbai so da yawa za a faɗi wani abu su larabawa ne a cikin alkur'ani amma ba su fahimci ayar ba za mu zo nan gaba kaɗan ku gane har daga cikin sahabbai za a iya karanta aya ba su fahimce ta yana wannan me yake nuna maka dole sai ka je makaranta ko da kai ba larabe ne sai ka je makaranta za ka koyi karatu in baka je makaranta ba za ka koyi littafin Allah da sunan manzan Allah da larabcinka kun ga su laraba ne tun lokacin larabci bai lalace ba tun ana yin larabci na ƙurashawa mai kyau babu gurɓatuwa a cikinsa amma ayoyin Allah wa yu'allimukumul kitab kenan kawai ba daga ya sauka za su gane ba sai manzo Allah ya bayani da yake ne kun gane ko kai da kanka wata ayar an ce ka fassara tsoro zaka ji dan Allah ya ce wa wajadaka ballan fahda da larabcin ka kace zaka fassara kana cikin hasa wa wajadaka ballan fahda sai ka koma ya malamai magabata sahabbai suka fahimci suka fassara kaga zaka fassara mun same ka baka da shari'a baka da shari'a a tare da kai fa hada sai Allah ya baka shari'a ka shiru da ita inda kalmar balala tana nufin bata a larabci kaga zaka fassara manzo Allah bai taba zama a batacce ba sallallahu alaihi wasallam kin gane ko to dole sai ka koma wajen malamai akwai kalma mai harshen gaba kun gane ko duka wannan sirri na karatu a gaban malami da yawan abu sai ka karanta shi wallahi baka fahimce shi ba ka zauna gaban malami duk la in ka fassara shi da larabci ka kuma kai fassarar gatari Allah ya mana tsari shine Allah subhanahu wataala ya ce wa yuallimukumul kitab yana sanar da ku yana karantar da ku littafi alqur'ani kenan yana karantar da ku abinda qur'ani ya kunsa na halal da haram kun gane ko wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun sannan kuma wal hikma ko wa yuallimukumul kitaba yana wato sanar da ku ko yana koyar da ku abin da ya shafi alkur'ani mai girma wal hikima da hikima sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce duk inda hikima ta zo tare da alkitab kun gane alkitab ya zo a cikin qur'ani sunna Allah ya ce wal hikima to ana nufin hikima anan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam domin ita take fassara alkur'ani kun gane ko bai yiwa ka fahimci littafin Allah ba tare da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunnan nan kuma yadda malamai suka yi ta'arifin ta shine abubuwa kamar haka guda uku qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam kun gane ko eh kenan ko wa fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam da aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kun gane ko a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya dau huta ya yi alwala ai Allah subhanahu wataala yayi umarni da tsarki ko alwala mai ce ce tsarki ne ko ko kuma a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara ya salla Allah ya ce wa aqimus salata ko ba haka ba to sai a ga annabi ya salla wannan fassarar wa aqimus salata ko Allah ya ce wa atuz zakata sai a ga manzo Allah ya kawai ya fito yana bada wato kuɗi a matsayin zakka wannan ita ce fassarar wa aqimus salata wa atuz zakata kun gane ko sai Allah ya ce wa tawafu fil baitil atiq ko sai a ga manzo Allah ya je harami yana kewaya shi wannan shine fassarar dawafi domin duk cikin qur'ani baka isa ka kawo so nawa aka ce a kewayawa so nawa aka ce a dawafi baka da baka da aya ko dai da aka ce maka ga in so dubu kai dawafi kai dan kai wanda baka son aiki da hadisi da sunna in ka je maka so nawa za ka yi dawafi so nawa za ka kewaya kaga akwai matsala sallar da aka ce ai sallah a cikin qur'ani babu inda Allah ya ce ga yadda za a yi sallah ko akwai ko akwai wanda ya gani inda aka ce ka duka ka dago ka yi sujada ka tashi ka zauna a cikin Qur'ani a sallah ka miƙe ka karanta Fatiha a tsaye ka yi ruku'i ka karanta tasbihan nan akwai inda aka yi bayanin sallah a Qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ita ce za ta fassara shine wal hikma aikin annabi shine zai na uku shine taqrir wani ya aikata wani abu Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mai me yasa ka aikata misali aga wani sahabi ya shigo masallaci kan ya zauna sai ya salla raka'a biyu misali nake babu aga addi ibada yayi ita ko ibada al-asl fil ibadati al-manu asali a ibada shine hannu ba babu ibada sai abin da ne ake umarni da ita asalan wal asl fil fil fil fil adat kun gane ko suka ce asali a abubuwa na na duniya na halal kawai amfani da su sai abin da aka zo aka hana ka shi halal ne sai abin da aka ce banda kaza amma a ibada asali hani ne sai an ce kai ba ka zuwa kawai ka tashi daga bacci ka ji kana jin nishaɗi ka ce bari ka yi raka a dubu kun gane ko nafila misali ka ce kawai yanzu tun da na sai ka sai an neme ka me dalilin ka ne raka a dubu a ina ka samu asali a shari'a na duba sai ka samu annabi ne ya aikata sallallahu alaihi wasallam ko ce ce aikata ko ya ga sahabbai sun aikata bai hana su ba ko kuma cikin kulafa'ur rashidun su aikata wani abu wanda bai saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tun ba alaikum bi sunnati wa sunnatul kulafa'ir rashidin to shine dole kenan sai da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko dai annabi ya ce ya fada ya umarni ko hani ko ba haka ba ko kuma ya aikata a aikace aikace duk aikin da ya shi ne fassara alkur'ani kamar yadda nana aisha take cewa kana kulkuhu alkur'an wato ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance alkur'ani duk abin da qur'ani ya ce ayi annabi yana yi duk abin da alkur'ani ya ce a bari alkur'ani a bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bari kun gane ko kenan wannan shine fassara alkur'ani yanan babu duk wanda kaga zai yi addini ya ce ba zai yi da hadisi ba to wallahi ba addinin musulunci yake ba duk wanda bai yarda da hadisi ba ba musulmi bane ba domin ya karyata wa ashhadu anna muhammadar rasul da yi imani ba inda baka ce la ilaha illallah dole in baka ce muhammadar rasulullah ba ka zama musulmi wanda duk yazo zai karbi musulunci ya ce zan karbi kalmar shahada iya la ilaha illallah zan karba banda muhammadin rasulullah to sai ku ce ka shafa a kanka lafiya ba zai ma amfani gane ko ko shine wa yu'allimukumul kitaba wal hikma yana sanar da ku wato littafin Allah ta yadda za ku gane halal da haram a cikinsa ku gane abin da Allah yake nufi da maganganunsa kun gane ko da kuma wal hikima da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya shekarunsa guda 23 na na manzanci duka fassara alqur'ani ne kun gane ko wannan rayuwar ta shekara 23 da ake tarwaito hadisai dubullai duka fassara alqur'ani kun gane ko shi yasa tare suke alqur'ani da sunna zaka hada kai aiki da su baka cewa zaka ajiye daya ka bar gane ko wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun sannan kuma yana sanar da ku abinda kuka kasance ba ku sani ba duk abinda kuka gani ya shige muku za ku zo jan Annabi sallallahu alaihi wasallam ku tambaya dama Allah ya umar fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi waɗanda ko ba haka ba ma'abota ilimi in ba ku sani ba idan ba ku sani ba Allah ya bada umarni to kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye idan suka turo da fatawa sahabbai ina suke tafiya yasa muka karanta a wancan satin duk abin da suka zo da shi suka basu sani ba ko basu gane ba sai su zo Allah su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari ka misali ɗaya dan mu ci gaba mu wuce sahabi bayan saukar aya inna allaha wa mala'ikati wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima lalle Allah subhanahu wataala ce lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba sai Allah ya kira ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda ku imani sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam ku yi sallama ga shi sai sahabin ya ce ya rasulallah wannan aya ta sauka mu mun san yadda za mu mun san yadda ake ma sallama assalamu alayka ya rasulallah ko assalamu alayka kun gane ko amma ba mu san yadda za mu maka salati ba yanzu waɗannan sahabban ba su iya larabci ba ne ba su iya magana ba wurin shawa ne ba wanda sun san hikima cikin zance shi yasa ma aka saukar da alkur'ani don ya gajiyar da su ba suna takama da magana larabawan asali suna jin da magana magana a gurin su ta bi da in aka watsa ma wata magana gwara a sare ka da, da makami da a gaya ma wata magana saboda magana suna da kaifi suna da balaga da fasaha amma suka kasa kagar salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce yace ya rasulullah mun san yadda ake ma sallama ya zani ma salati Allah yayi umarni Allah ya umarce su me yasa ba za su kaga ba su yi tunda su ce ai Allah ne ya umarni sai suka ce muna so mu ji daga bakinka ya rasulullah ya za a yi ma salati annabi bai ba da amsa ba a take fa kusan ma matsalar tana da wato matsalar tana da mahimmanci mutane su fahimce ta ba take anan manzo Allah ya ba da amsa ba fa sai daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo ya ce masa qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد in kana son ka ga wannan salatin yadda yake shine sai ka koma littafin husnul muslim yadda ka ganshi a husnul muslim to haka wannan ruwaya malamai suka ce ita ce mafi ingancin ruwaya Allahumma bari maimaita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد itazakkar ta karshen tahiya kun gane ko bai halatta kai sallah ka kare ba bayan tahiya ba kai salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam wajibi wasu malaman ma suna ganin in baka yi ba ka sake sallah wajibi kun gane ko kai salati irin wannan wanda muka karanta kuma an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda salati yafi so yace wanda za a hada ni da kakana Ibrahim alaihi salam kun gane ko Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo nau'ika na salati ina ga sun kai guda nawa guda shida ko makamancin haka a cikin littafin sa sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam amma dai mafi girman salati da daraja shine salatin salatin ibrahimiyya wannan wanda muka karanta mu yi kokari mu haddace shi mu dinga yin shi karshen tahiya muna karanta shi domin wajibi to wannan a takeice saboda kan mu ci lokaci Allah ya ce fazkuruni azkurku ku ambace ni in ji Allah azkurkum ni ma zan ambace ku sannan ku dinga ambatan Allah idan kuka ambaci Allah subhanahu wataala shi ma zai ambace ku washkuru li wala takfur ku gode mini kada ku kafirce ku to ana azzikiru malamai suka ce me ake nufi da azzikir an babban zikiri shine dai karatun alqur'ani kun gane ko domin Allah ya kira shi ma da azzikiru ko ba haka ba alqur'ani an kira shi da ambato to mafi girman zikiri shine karatun alqur'ani sannan sauran azkar kamar salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka yana daga cikin ambatan Allah subhanahu kuma yin ambatan Allah yana da falala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa masalul ladhi yazkuru rabbah misalin mutumin da yake ambatan ubangijinsa wallazi la yazkuru rabbah da wanda baya ambatan ubangijinsa da Allah ya ce kamar hayy wal mayyit kamar misalin matacce ne da raye mutumin da baya zikiri baya ambatan Allah baya karatun alkur'ani baya salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya addu'o'i azkarus sabah wal masa wallahi kai shi matacce ne kun ga ya matacce yake matacce komai za a iya kai mai hari ko ta ina ko duk inda ake so a taba a gare shi za a taba ko ba haka ba To kaga haka wanda baya ambatan Allah, bari in ƙara muku misali, misalin wanda baya ambatan Allah, baya azkar, baya kula da waɗannan zikirai na safe da maraice da na kwanciya. Wallahi kamar mutumin da yake fitowa waje ne ba shi da riga ba shi da wando tsirara yake yawo. kun ga yadda mayu suke farauta mayu wa'ancan matsafa mutum ya ganka ka ba- ka burge shi ya lashe ka ko to haka matsafa da masu sihiri da masu bibiyarka da wata baiwa da Allah ya yi maka da masu kambun baka da wanda bai ma san in ya faɗi magana a kanka ba bai ma sani ba ba da niyya ba wata ilma mahaifinka ne ko mahaifiyarka duk in ba ka azkar wannan abin zai iya samu ba ka zikirin safiya da maraice in za ka kwanta ba ka yi ka fito gidanka haka kawai babu bismikal eh, ah, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah zaka koma gida kawai ka shiga gida haka babu bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna kawai zaka ci tuwo ka dauka ka damu ma ka ci ka ci da shedan babu bismillah zaka shiga dush kawai ka shiga haka a guje kana jin babu addu'a ba za ka ce bi- eh, ba za ka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'ir ka shiga da kafa hagu domin malamai suka ce duk wanda ya shiga dushi shiga ban daki makewayi bai ce bismillah ba to shaidanu za su ganshi in ya ce bismillah sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'ir shaidanu za su ganshi amma ba za su cutar da shi amma in bai ce bismillahi ba kuma bai ce wannan Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'ir za su ganshi kuma za su iya cutar da shi kenan bismillah tana hana ka su ganka shi kuma a'u- eh, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'ir suna hana su cutar da ka Allah yana hana su su cutar da ka ka fito ka faɗi gufranak zaka kwanta kawai ka- ka shirgage ka wani shimfiɗa ta sama kawai daga yazo a- a- a- bai san ma yadda zai baya karkaɗe ta haka zai kwanta bai san ma wani abu ya makale ba ka kwanta haka baka ce bismika allahumma amutu wa ahya ba baka karanta ayatul kursi da amanar rasulu ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka fata duk wanda ya karanta su wannan ayoyi guda biyu na karshen suratul eh, wannan tauba ne ko A- a- amanar rasulu bima unzila ilayhi eh ka fatahu kun gane ko sun isar masa malamai suka ce sun isar masa Allah zai kare shi wasu suka ce sun isar masa da kiyamun laihi bakara ne ko laqad ja'akum ce ta zo ce ce karshen suratul tauba ko laqad ja'akum afwan amana rasul cikin suratul bakara kun gane ko ayoyi biyu na karshe na suratul bakara duk wanda ya karanta su kafata sun isar masa to mutum baya karanta su ba ka karanta kul huwallahu kafa'u falaki uku nasu uku ka shafe jikinka ka baki ɗaya ka kofe hannu ka shafe jikinka duk inda zaka iya haka sagaga kana sa tufafi baka addu'a baka cewa آه، الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول لي ولا قوة haka kake sa tufa kawai wani ya ma hasada kana tafiya wani karfe jam kaya ya- ya yaga maka Ah, dole fadhkuruni azkurku washkuruli wala takfuru ku ambaci Allah sai Allah ya ambace ku hadisi ya nuna idan ka ambaci Allah kun gane ko a ranka to Allah shi ma zai ambace ka fi nafsi kun gane ko haka yace idan ka ambaci Allah cikin jama'a kamar wannan karatu da muke muna ambatan Allah shi ma sai Allah ya ambace ka cikin jama'ar da ta fi ta fi taka alkhairi wacce ka ambatan Allah a ciki. wasu mal- wani hadisi yace mala'iku haka mala'iku khairun fil ko ba haka ba domin su ne la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun to kaga ambatan Allah yana da kyau kuma Allah yana so a ambace shi mun gane ko hadisi ya tabbata daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam duk dai daga cikin falalar zikiri ambatan Allah hadisi yana cikin sahihul bukhari shine hadisi na karshe a cikin sahihul bukhari inda kana da shi ka buɗo hadisin karshe a cikin sahihul bukhari hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatan kafifatan khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomi guda biyu masu sauki a harshe ba su da nauyi ba su da wahala gai in gane ko masu nauyi a abin awon auna in gane ko ababen soyuwa a gurin Allah mai rahama da jin kai su ne subhanallahi wa bihamdi sarki ya tabbata ga Allah da godiya subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga Allah mai girma baka so ka girmama Allah ga azkar nan da yawa kai tai kai tai ba iyaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace in ce li an aqula la ilaha illa Allah afwan hadisin ya dan shige mu ina ga kalmar la ilaha illa Allah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ina jin wannan hadisin kun ban mance au kama qala alaihi salatu wassalam yace in faɗi wannan ya fi ya fi an samu abin da yake ya rana ta bullo a kansa wato na duniya gaba gida ma'anar dai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kadaita Allah da wuta kun gane ko ya tsarkake Allah subhanahu wataala da waɗannan kalmomi masu tsada kun gane ko la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah waɗannan kalmomi ya fi abin da rana za ta fito a kansa shi ne ya fi abin da yake cikin duniya gaba gida to kana yin su shi karatun alkur'ani uwa so nawa kake karanta alkur'ani a rana kana iya karanta ko da safa guda kullum in ba za ka karanta hizfi biyu ba ka sauke a wata mu ji tsoron Allah ko daga ramadana sai ramadana ka gani in dai kana son Allah ya ambace ka to fazkuruni azkurku washkuruli wala takfurun ku ambace ni in ji Allah sai in ambace ku kun gane ko washkuruli ku gode mun wala takfuruni wala takfurun kada ku kafirce muni ku butulce mu Mala ya ce a wannan littafi na asilatu Qur'an dangane da wannan aya. Ya ce fa'in ƙila, mal fa'idar fi ƙauli, me fa'idar faɗin Allah maɗaukakin sarki, cewa a cikin faɗinsa wala takfuruni wala takfurun ke kada ku kafirta kada ku kafirce min cikin suratul baqara wannan aya da muka karanta yace ba'da qawli bayan fadin sa washkuruli ku gode min sai kuma Allah ya ce wala takfuru kada ku kafirce min washkuru naqidul kufri godiya yana warware kafirci duk wanda yake godewa Allah kenan bai kafirce ma Allah ba ko ba haka ba yace famata wajada shukuru in daffal kufur duk lokacin da aka samu godiya ga Allah yana kore me yana kore kafirci godiya ga Allah na kore kafirci yace kulna zamu ce qauluhu washkuruli fadan Allah madaukakin sarki wato ku gode mun ma'anahu ma'anarsa ista'inu bi ni'mati ku yi wato ku nemi wato taimako da ni'imata ala ta'ati wajen yi min biyayya idan Allah ya baka lafiya sai kamata kai bautata masa ko ba haka ba a ganka kana zuwa janni ko ba haka ba a ganka kana kyautata ma iyalinka ko ba haka ba da kyautata ma iyayenka ko ba haka ba saboda Allah ya baka lafiya domin lafiya ita ce jigon tafiya samun rayuwa ko ba haka ba samun abin da za a rayu da da da shi kan kuma a ga kana tsayuwa wajen bauta Allah kana iya samun jam'i biyar kaga wannan ai ka gode ma Allah shi da ashkuru din domin ashkuru ba daga baki bane ba alhamdulillah alhamdulillah a ashkuru da aiki kun gane ko yace to sai ku nemi taimako da ni'ima ta wajen yi min da'a ka samu lafiya to a ganka kana zuwa masallaci kana samu jin wala takfuruni sai ce ma'anahu ma'anar wala takfuruni kada ku kafirce mu ma'anahu la tasta'inu kun gane ko la tasta'inu bi ni'mati ala ma'siyati kada ku yi nemi taimako ka dinga cewa Allah baka lafiya dan kai sabo wani yana nan yana neman wato Allah ya jarrabe shi da ciwon kafa inda kafar za ta warke zai dinga zuwa inda Allah baya so sai dinga Allah ka bani lafiya gane ko kaga neman taimakon Allah ya bashi lafiya in ya samu kafa ya dinga zuwa inda da ya kasa zuwa wajen da ake saba ma Allah subhanahu wa ta'ala to shine la tasta'inu bi ni'mati ala ma'asiyati kada ku nemi taimako na da ni'imar da ne muku wato don ku sabo kaka da ko kuma mutum dama abin da ya hana shi yin laifi rashin kuɗi ne talauci shi ya hana shi yin sabo amma da zai samu kuɗi to yanzu yanzu zai je ya saba ma Allah in gane ko domin samun kuɗi menene ni'ima ce ta Allah to kada ka nemi Allah ya baka dukiya dan ka sabo a'a ka nemi Allah ya baka dukiya dan ka ne da yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya in gane ko wannan shine abin da suka kawo kenan fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun kenan ku ambaci Allah mutum bi kokari mu dage wajen ambatan Allah subhanahu wataala Allah yana son masu ambatan shi shi yasa an ka ambaci Allah Allah subhanahu wataala zai ambace ka cikin wato mala'i khairun minhu wato mutane jama'a da tafi alkhairin wanda ka ambaci Allah subhanahu wataala a ciki wannan kuma ba yana nuna mutum yayi ta haɗa mutane su ta dukan kirji suna zikiri ba a ba shi ake nufi ba ana nufin wato karatu da karantawa domin da ayar haka take nufi a tara wato layi a yi da'ira ana dukan kirji ana zikiri da sahabbai sun yi da manzo Allah domin su suke fassara alkur'ani ko ba haka ba a sai muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam karantawa yake ko ba haka ba yana tara sahabbai ya karantar da su littafin Allah ya karantar da su sunnarsa ko ba haka bai karantar da su azkar daban-daban ga sunan mun karanto wasu daga cikin su yana abin da ake nufi in kana so ka zama zakiru wato haƙiƙanin azzaki cikin kaskasance cikin azzakirin Allah ko azzakirin Allah kathira ko wazakirat cikin azzakirun Allah kathira afwa azzakirun Allah kathira wazakirat kana so ka kasance cikin masu ambatan Allah da yawa maza da kuma masu ambatan Allah masu yawa daga cikin mata kana so ka kasance irin waɗannan karatun alkur'ani shine gaba salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma azkar na safiya da maraice wannan littafi na ihsul muslim ya ishe ka karance shi ka haddace shi kai ta bautata ma Allah subhanahu wataala da shi a ɓangaren zikirai daban-daban a ɓangaren yi wa kanka kariya daga shaidanun mutane da aljanu ko ba haka bane ba ya ishe ka kullum wannan littafi in ka rike shi kai yakini Allah zai baka kariya daga aljanu da kuma mutane masharanta Allah ya mana tsari Allah ya bamu wato ikon aiki da waɗannan wato ayoyi da muka karanta sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك إيمان استعينوا بالصبر والصلاة كنت تيمكوا أقرن الله تحيي yin wato haƙuri wasala da yin sallah. Allah ya ce, Inna Allah ma'asabirin, lalle Allah yana tare da masu haƙuri. A nan Allah ya kira muminai da su yi wato nemi taimako a gurin Allah, ta hanyar yin haƙuri. Shi yasa malamai suka ce, Asbabun Nasr, kun gane ko? Asbabi, sababi na cin nasara a rayuwa abubuwa guda biyu ne, shi ne Al'ur'ani ya faɗi. shi ne asabr haƙuri wasara da yin sallah suka ce wannan haƙuri da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci muminai su nemi taimako Allah ta hanyar yin haƙuri malamai suka ce wato girma ne da shi shi yasa da manzo sallallahu alaihi wasallama ya tashi zai siffanta mana haƙuri sai ya ce asabru diya haƙuri haske ne amma na irin haske ce haske irin na rana yanzu rana ba tana da haske ba akwai wani amfil da aka yi a duniya wanda zai kai hasken rana haske babu shi duk yadda kake cikin hasken amfil kowane iri ne in dai da rana ka fita sai ka ga na rana na daban ne gane ko za ka samu haske ka ga abin da kake so ka gani ko ba haka ba domin haske ni'ima ne amma ya yake hasken zafin rana yana da zafi ko ba yana da kuna ko ba haka ba waɗansu ma wanda ba su saba da irin wannan ba kamar mutanen Asia haka Asia da za su zo cikin irin garuruwan jini ne zai dinga fita a jikinsu saboda ba su saba da irin wannan amma me da ike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar hakurin yana zafin rana hakuri yana da amfani sai ya ce to asabur diya yadda rana take da amfani a jikin dan adam take mai amfani kuma tana ji tana kona shi kun ga lokaci daya abu biyu take ma ko ba haka ba ta kone ka kuma ka amfana da ita to haƙuri haka shi ma lokacin da aka yi maka abu sai ka daure ka cije ko ba haka ba in ba ka daure ka cije ba ba za ka iya yin haƙuri ba ko ba haka ba to ka yi haƙuri ka daure amma sakamakon me mai haƙuri ya yi akwai wanda ya san sakamakon mai haƙuri waye san ladan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ba mai haƙuri akwai eh babu Allah kada ya salladan ya ku gane ko Allah ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab kadai Allah yana cika ladan masu hakuri ba tare da lissafi ba ba a lissafa in kai sallah mai kyau cikin jami ba kana da lada 700 ba eh kana da lada nawa ko annin ka maka fiye da 700 ko sakamakon gwargwadon ikilasin ka ana rufan yamala da amma shi haƙuri ba tare da lissafi ba ɗebowa za a kamfato ba san irin wato irin ladan da za a baka sakamakon haƙuri to shi yasa manzo Allah subhanahu wata'ala ya umarci wato bayinsa da su yi haƙuri kun gane ko kun gane ko domin sakamakon haƙuri yana da girma yana da wato yana da wato girma sakamakon masu haƙuri saboda haka ne ma Allah bai faɗi sakamakon ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisul qudsi Allah yake cewa as-sawmu li wa ana ajzi bi azumi na wane ni nake sakankawa ga wanda yayi shi kaga ladan bai azumi ma ba wanda ya san shi cewa sai Allah saboda matsayinsa to haka nan haƙuri babu wanda ya san ladansa sai Allah subhanahu wata'ala kenan mu nemi taimako a gurin Allah ta yin haƙuri shine sababin cin nasara a rayuwa duk wanda kaga ya samu matsayi ya ɗaukaka wallahi yayi haƙuri duk abin da kaga Allah ya bawa wani kake sha'awar wannan abin wallahi yayi haƙuri kafin ya same shi kai wani ma wanda ma abin da ya samu ba ta na halal bane sai da ya haƙuri haƙurin da bai da amfani sai da ya daɗe cikin saɓon da yake sannan Allah ya ba shi wannan abu don yi masa la'alala. Yanan haƙuri dole ne, ƙau an aukar Mun gane ko? Ko kana so ko ba gwara ka yi shi ma ɗa'a ga Allah subhanahu. Ka samu lada kuma ka samu sakamakonsa ko ba haka ba. Banzala sallallahu Alaihi wasallama wata rana ya wuce ta wata makabarta, sai ga wata mata a bakin kabari tana ta wato kuka tana ta wato jimamin rashin wato ɗanta ya rasu a bakin kabari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yi haƙuri ta nemi ladanta a gurin Allah bata san annabi sallallahu alaihi wasallama bane ba a gurin sai ta ce alaika anni ce rabu da ni kale ni dan ba abin da ya same ni dan ba ka ya samu ma'ana kenan sai da ta tafi annabi ya tafi sai aka ce kin san wa kike wa haka aka ce a manzo sallallahu alaihi wasallama ne fa sai ta sauri ta tafi ta ce ya rasulullah wallahi ban san kai bane ba kai hakuri ka yafe mun na hakura sai manzo Allah ya ce inna masabru inda sadamatul ula ai la hakuri la da hakuri yayin faruwa abu a farko ne lokacin da abu ya same ka kai hakuri shine kake da ladan hakuri ba yanzu idan musiba ta same ka sai ka buga ka buga ba yadda ka iya ba ka same yadda ka iya ba sai ka ce to bari mu haƙuri mu dangana a a lokacin da musiba ta same ka ka yi haƙuri take shi ne ake lissafa shi da ka samu ladan haƙuri amma ba sai wani ma sai ya ga an fi ƙarfin shi tun da dai an fi ƙarfin mu to bari mu haƙuri in gane ko to wannan wato ba ba shi ake nufi ba a asabru inda sadamatul ula haƙuri yayin faruwa abu a farko ne yayin bugu na farko ne lokacin da masifa ta same ka kawai abin da ake so da kai ka yi istirja'i ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa qlifni khairan minha za mu zo mu kawo kissa dangane da wannan ayar da za mu karanta a nan gaba in mun zo sai mu ƙara faɗaɗa bayani akan wato me ya kamata ne wanda musiba ta same shi ya faɗa to dole ne haƙuri abu ne mai kyau Allah ya ce wasu salah da sallah shi yasa za ku gani annabi sallallahu alaihi wasallama idan wani al'amari ya sha masa kai kun gane ko sai ya ce da bilal kun gane ko arihna biha ya hilal ya bilal afwan ka hutar da mu da sallah. Nga manzo Allah ya ce a yi sallah a hutar da shi a cikin sallah. Amma mu ce ake bari mu yi ta mu huta ko ba haka ba. A'a huta a cikin sallah ake samun hutu ba mai a a yi sallah a huta a a cikin sallah ya kamata a samu hutu. Kun gane ko? Shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iza hazabahu al'amr idan al'amari ya dame shi gane ko amara bis salah sai umarni da ayi sallah gane ko bala yace wasabru sabran ibn kathir kenan yace hakuri nau'i kala biyu ne yace fasabru ala tarkil muharim akwai hakuri dangane da barin abin da Allah ya haramta maka wannan abin ka gan shi haramun ne Allah ya ce ka a yi kana kana so ka sha giya amma Allah ya ce ka a sha gane ko ya ce haramun ne najasa ce sai ka batta dan Allah sai Allah ya baka me lada kana ganin mace mai kyau tana burge ka kuma kana son ka yi fasikanci amma sai ka tuna Allah ya haramta sai ka bari ka yi haƙuri wannan sai Allah ya baka lada dan ka aikata kuma ka ka shiga cikin haramun Allah ya ce wala taqrabu zina mala ya ce hakuri dangane da abin da yake haramun ne da kuma sako wasabru ala fi'l ala wasabru ala ala fi'l ta'at ko ala fi'l ta'at da kuma hakuri a bisa aikata ayyukan da sai ka daure ko ba haka ba domin Allah ya ce wassala ko sallah sai wanda ya daure shi yasa yace wa inna wa wada aya yace wa inna hala kabiratun illa ala al-khashi'in sallah tana da girma ko ba haka ba tana da girma sai dai masu tsoron Allah suke daurewa su yi ta tana da nauyi amma wanda yake iya ya kiyaye ta ya dinga yanta akan lokaci shine wanda yake mai tsoron Allah subhanahu wataala to dama duk wani abu da ka gani na da'a ga Allah shaidan yana sanya wa mutum cewa abin nan yana da wahala shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa shujubatin naru bi shahawat an lullube wuta da abubuwan sha'awace sha'awace wa hujubatin jannati bil makarih an kawata aljanna da abubuwan da ake ki ko ba haka ba azumi yana da wahala ko bai da wahala in kai kokari kai shi menene sakamakonka aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata kofa sunanta rayyan ko la yadkhuluha illa as-saimun illa as-saimin kenan babu masu shigar ta sai masu azumi masu azumi suke shiga wannan kofa a cikin aljanna to kaga azumi yana da wahala akwai yunwa akwai kishirwa wa hujubatil jannati bil makari mutane da yawa zuciyarsu ba ta so su azumi wani istoma din shi ba ta tashi ko ba haka ba sai da azumi zai fara cewa ina da ulcer istoma gare ni likita ya bani magani ina ruwan Allah da likitanka shi likita ba shi zai ba zai ce ma kakkai ibada ba bai da hujja malaman musulunci suka ce kai ne a karan kanka zaka iya ko ba zaka iya ba shine a jikinka shi ya san zaka iya ba ko ba zaka iya ba so nawa likitocin suke cewa kada ai ibada kada kai azumi kuma ka zo kai lafiya lokaci kai ne a karan kanka ka dauka ka ji ba zaka iya ba sai ka aji babu alakan likita da cewa zaka iya ko ba har mutum ya je ayi mai takarda wai yana nuna mutane ina da takarda ni so ma gare ni ba zan yi azumi to duk abin da yake na biyayya sallah tana da wahala akwai tsayuwa musamman irin kiyamun layl ko ba haka ba zuciya ba ta so amma kuma an sanya samun aljanna a ciki biyayya ga iyaye musamman in sun girma sun tsufa muta suna da wahalar wato zamantakewa a lokacin ake da buƙatar ka yi haƙuri sai kuma a lokacin kake so ka wulaƙanta su to alamar yarda Allah gare ka alamar waɗannan iyaye su dinga shi ma albarka suna sama albarka sun yarda da abin da kake musu wani yana nan fata yake su mutu kai su bashi wahala su suna sun haife ka suna fatan ka rayu kai kuma kana fatan su su mutu su barka a duniya kaga wannan duka yana da wahala to an kawata aljanna da biyayya ga iyaye haka nan wato sadaka abu ne mutane ba sa so sai ta dinga raya ma in kayi zaka zaka sa ka talauci amma kuma sadaka na tunkuɗe musiba bala'i na duniya da na lahira kun gane ko to haka abubuwan da manzo Allah ya ce an lullube wato wuta da su kuma su dan adam yake so ya gani ya yaba da su irin misali abin da ya shafi kudaden haramu duk abin da yake haramun daidai ka kiyasta shi wa is ala zalik kun gane ko duk abin da za ga ya fiye mutum zuciya na son shi sai ka duba ka ga Allah baya so an ce duk wanda ya aikata shi wuta zai tafi cin dukiyar haramu ba ta nan kana kallo za ka iya ɗiba ka ci amma me in kana tsoron Allah sai ka ce ba ka batta sai ka samu daraja a wurin Allah ka samu ladan jin tsoron Allah ko ba haka ba caca zina caca kana ganin mutane na wani ka ji an ce ya tafi ya yi kale kale ya sa dala ɗari ya bugo jaka ɗari biyu sai kai ma ka ji anya ba zan je in gwada ba sai in tuba to wa ya sani kana can kana bugawa Allah ya dauki ranka abu wa ya sani kuma idan ka je ka tuba Allah zai baka dama ka tuba ka je ka aikata Allah zai baka dama ka tuba kar ka fara kun gane ko kada ka ji ka yi sha'awar yin sako da niyyar nan gaba za ka tuba zuwa ga Allah kun gane ko abin da ake so mutum ya tabbata akan abin da yake na alkhairi abin da yake na daidai kenan wato mu yi kokari wato mu kula da sallah da kuma haƙuri domin su ne sababi na cin nasara a rayuwa shi yasa Allah kuma ya ce bugu da ƙari abin da zai ƙara faranta ma rai Allah ya ce inna Allah ma as-sabiri lalle Allah yana tare da haƙuri ai yana tare da su wajen taimakon su duk mutumin da ya haƙuri Allah zai taimake shi kun gane ko kai ta haƙuri kakka gaza ya haƙuri akan ka doge wajen sallah da haƙuri da yinta kun gane ko wa amur ahlaka bis salati Allah ya ce wasbir alaiha ka umarci wato iyalinka bayan kai kana yi ka dinga umarta su da yi kuma kai doge kai ta haƙuri da yin sallar da umarnin nasu za ka yi ta shan wahala wajen tarbiyyantar da su su yi ɗin kun gane ko to ka yi ƙoƙari ka haƙuri akan yin sallah da duk wani abin da yake na addini ne kuma ka yi haƙuri wajen tafiyar da tarbiyyar iyalinka wajen umartar su da sauransu kenan kaga za ka samu nasara a rayuwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara ta hanyar haƙuri ba abin da bai wa annabi ba an ƙaryata shi an ce masa kaza an ce masa hatta akai ba aka ce mishi wato majnun duk qur'ani ya ba mu labari ko ba haka ba ya je ɗa'ifa an yi mishi rotse a kai an fasa masa kai an a hudu an karya masa haƙori sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka yana ya yi haƙuri yana addu'a Allah ya shiryi waɗannan don ba su gane ba ne ba ta ƙarshe mene ne manzo Allah ne da nasara har yanzu addininsa yana nan ana ta shigarsa ko ba haka ba wanda suka yaƙe shi ina suke sai dai a karanta ayoyin da suke tsine musu tabbat ya da abi lahabin wa tabba ko ba haka ba da sauran ayan da suke tsine wa sauran kafiran da suke kiyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam amma hatta da sahabban da suka bi manzon Allah me yake musu addu'a yake musu Abubakar radiyallahu anhu Umar radiyallahu anhu ko Uthman radiyallahu anhu Ali radiyallahu anhu sahaba radiyallahu anhum ajma'in mun gane ko dukansu kaga addu'a ke musu kaga duk wanda ya haƙuri ya rike hanya Allah ya cije sakamakonsa dai alheri ne shi yasa a wata aya Allah ya ce wa bashiru sabirin ita ce za mu karanta an mun zo Allah ya ce allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓar harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai dai akwai tambaya